بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أشرين ترى قوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da goma ga watan Nuwamba 1996 a sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullahu ya ce al-mas'alatul khamisa wa sittun mas'ala ta 65 wa idza lam yujad ma al-imam ghayru rajulin wahidin idan ya zama ba a samu kowa ba tare da liman wajen sallar gawa sai mutum daya ma'ana daga liman sai mamu guda daya فإنه لا يقف هذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات to liman da mamu ba za su tsaya kafada da kafada ba kamar yadda yake sunna a sauran salloli a sauran salloli duk sallar da aka zo za a yi nafila ce ko farilla idan daga liman sai mutum ɗaya sai su jeri kafada da kafada mutum ba zai ja baya ba ba kuma zai wuce daga liman ba daidai wa daida za su haɗu cewa wai liman zai ɗan gota kaɗan wannan magana faɗanta ma bidi'a ne balle aiki da ita saboda abdullahi dan abbas a cikin hadisin da bukhari da tirmidhi suka ruwaito sun kasance suna sallah shi da annabi da daddare sai abdullahi dan abbas ya ce sai in dan ja da baya sai annabi ya jawo ni ya daidaita ni kafada da kafada da shi sai da aka idar da sallah annabi ya ce min menene yasa nake jan ka kana yin baya ya ce ai ni ta nake kai da kake annabin allah ba wanda ya isa ya tsaya kafada da kafada da kai to in ya zan annabi an tsaya ka faɗa da ka faɗa da shi ashe duk wani limami da za a yi sallah da shi za a iya tsayawa ka faɗa da ka faɗa shine sunna abin duk da ya saba wannan to bid'a ne saboda haka in za ku yi sallah ku biyu tare da liman sai ya tsaya shi yana ainihin daga hagu kai kuma ma mu kana daga dama idan ku biyu ne to amma a sallar gawa ba haka abin zai kasance ba bal yaqifu khalfal imami sai dai mutum ɗaya din nan gal sai ya tsaya a bayan liman haka للحديث المتقدم في المسألة الثانية والستين سبب حديث ده جبات أتكلم مسألة ستين دبيو وفيه أتكلم وانا حديث إذا جماعة بسمان تابا أنكر أن تاشا أجيا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه سيما زان الله يوچه غبا زائي وأمير تنجدن أبي طلحة صلى ما هي في نيارو كما أبو طلحة يكسن أبايا وأم سليم وراء أبي طلحة أم سليم كما تنا أينهم بايا أبو طلحة مجنتا ولم يكن معهم غيرهم باب ونتاردس محل الشاهد أتكين وانا حديثي شيني da a ce sallah ce irin salloli ne da kullum tunda ya zama maza biyu ne mace ɗaya sai maza su jeru kafaɗa da kafaɗa mace ta koma baya amma tunda ya zama sallah ce ta gawa maza biyu mace ɗaya to namiji ɗaya liman ya wuce gaba namiji ɗaya mamu ya tsaya a bayan shi mace ta tsaya can bayan su gaba ɗaya to ashe ko da mutum biyu ne daga namiji sai namiji in suka tashi sallah ba za su tsaya kafaɗa da kafaɗa ba dan za su tsaya kafaɗa da kafaɗa to da anan sun tsaya kafaɗa da kafaɗa ita ta tsaya a baya mun fahimta ko to wannan kenan almas'alatu sadisa wa sittun mas'ala ta 66 الشيخ الألباني يتي والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي wali shine gwamna ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko kuma mataimakin shi su ne suka cancanta da silimanci fiye da wanda yake shine waliyin wannan mamaci mun fahimci wannan da kyau ma'ana sarki ya halarto gurin to sarki zai wuce shine liman hakimi ya halarto to shine zai wuce shine liman mai anguwa ya halarto shi zai wuce shine liman dagaci ya halarto to shi zai wuce shine liman ya fi cancanta da ya zama liman fiye da uban wannan yaro ko mijinta ko ɗanta ko ɗan shi ko wanshi ko ƙanin shi ko wani dangi nashi na kusa to yanzu don Allah waɗannan sarakuna da dagatai da hakimai da masu anguwanni da suka ce ba ruwansu da addinin musulunci ba su suka yi wa kansu jafa'i ba su suka yi asara suka wulakantar da kansu da sun tsaya a matsayin shugabancin musulunci da limanci na gawa da limancin salawatul khamsi da na idi da na juma'a duk baki ɗaya a hannunsu yake haka shari'ar musulunci ta ce to duk wanda ya raba sarauta da limanci yayi bid'a to sai aka waye gari a ƙasar Hausa Shehu Usmanu Allah ya ji kanshi duk wanda ya nada sarauta shine sarki shine liman shine alkali sai al'amura suka tafi lafiya lau aka rayu cikin albarka a wannan lokacin daga fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wal huquqa wal amanat wa kulla shay'in suka bulakantar da komai na addinin musulunci sai suka yi wa kansu babban alkaba'i suka yi wa kansu jafa'i wai suka ce su sarakunan gargajiya ne daga nan Allah ya zara ganin girman sa idan mutane matukar ba su dawo sun yadda su sarakunan musulunci bane har abada mutane ba za su ga kimar su ba ai kowa ya san da in sarki ya zo wucewa yadda ake yi amma yanzu ina ruwanka da shi ba shekara ta taba zuwa ba sarki ya zo wucewa aka yi mishi atire sun yi wa kansu jafa'i to abin da shari'ar musulunci ta ce wanda yake dagaci ko hakimi ko sarki ko mai anguwa shine zai kasance liman matuƙar yana wurin ya fi daraja fiye da dangin mamacin to amma ai sai an binciki matsala aƙida kuma ko li'annaha ahammu in ya zama mamu da za a tarkato su a tattaro su su zo su limanci aka ce ba a san mai shirka ko misqala zarratin fal imamu aula ai liman ya fi cancanta mun gane wannan da kyau to ashe wajibi ne idan musulmi suka wayi gari babu tsari irin wannan to dole su zo su yi tsare-tsare ina limamin musulunci amma babu limamin musulunci in babu limanci na musulunci komai zai wargaje jiya muke karantawa an tattauna game da ainihin ingancin matsalar a dangane da sahabbai asalin abin da ya ja wannan matsala ba a samu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a jam'i ba me yasa saboda babu shugaba guda ɗaya lokacin dan haka abu mafi muhimmanci shine ne a ga cewa ainihin lallai musulmi suna da shugaba wanda za a kira shi shine imami ko shine khalifa ko makamancin haka to sai ga komai na musulmi ya gyaru to shi dai kan Muhammad Nasiruddin Al-Albani cewa ye walwali aw na'ibuhu ahqqu bil imamati fiha min al-wali gwamna ko dagaci ko hakimi ko mataimakin shi shi ya fi cancanta da limanci fiye da waliyin mamaci li hadisi abi hazim saboda hadisin abi hazim kaji Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan duk magana sai an daure ta da aya ko hadisi qala abu hazim yace inni la shahidun yawma mata al-hasan ibn ali ina nan a ranar da alhassan dan aliyu jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu fara'aitul husain ibn ali sai naga husain dan aliyu shi kanin alhassan din kenan ya qulu li sa'id ibn al-as yana cewa sa'id dan as wa yat'unu fi unuqihi yana zungurin shi a wuyan shi yana tunkuda shi wa yaqulu yana cewa taqaddam ka wuce gaba ka wuce gaba gashi shi Husaini shine kanin Alhassan uwa ɗaya uba ɗaya amma yana zungurin Sa'idu dan As yana cewa wuce gaba kai limanci falaula annaha sunnatun ba dan kai da kake gwamna ka wuce gaba shine sunna ba ma kaddamtuka da babu yadda zan yi in gabatar da kai tunda wana ne ashe ahlul baiti me suka bi sunna duk wanda yake kyamata sunna to bashi cikin mabiya ahlul baiti bai kauna su kenan yace falaula annaha sunnatun ba dan haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ba ma qaddamtuka da ban gabatar da kai kai limanci game da gawar wana ba wa sa'idun amirun alal madinati yawma idhin a wannan lokaci sa'idu shine ainihin gwamna na madina wa kana bainahum shay'un don akwai fitina tsakanin su su sa'idu bin al-as da al-hasan da usaini saboda rikicin da suka gado na can saman sahabbai iyayensu amma duk da haka yace tun daga yadda sunna ta ce wuce ai kun fahimci karatunmu na ranar na bayanin ibana ko kaga an zo kan mas'alar ashe su salaf ko da wani dan sabani a tsakani tunda baka zama kafiri ba tunda kai ka cancanta wuce za a bi ka an fahimci wannan da kyau jama'a wannan sa'id ibn al-as yana bangaren mabiya bayan muawiya ne su kuma al-hasan da husaini suna magoya bayan mahaifinsu ne to yau sai ga al-hasan ya rasu sai husaini na'am al-hasan ya rasu sai husaini yake zungurin wannan gwamna yana wuce wuce ba dan kai ka fi cancanta ba haka sunna ta nuna da ni ne zan wuce amma tun da haka annabi ya ce ka wuce duk wannan gaba da take tsakani sai a aje ta saboda yau doka annabi za a bi to idan ba ku yi haka ba ko ba mabiya ahlul bait bane ko ba mabiya sahabbai bane ko ba ahlus sunna bane ko ahlul bid'a ne mun fahimci wannan wannan dan kiyayyar da ke tsakaninka da wane da wane musulmi ahlus sunna din nan ka kauda ita wannan shaitan ne abinda aka ce ka taimakawa dan uwanka akan shedanin da yake tare da shi dan ku murkushe shi ba wai ka taimaki shedanin da ke buwayar dan uwanka ku haɗu ku murkushe dan uwanka ba dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace babu wani daga cikin ku sai ya zama akwai wani shedani wanda aka wakilta mishi dan ya rinka batar da shi suka ce har kai ya manzan Allah ya ce har ni sai dai Allah ya taimake ni nawa ya musulunta a wata riwaya yace sai dai ni Allah ya taimake ni ina kubuta daga nawa baya umarni na da komai sai da alheri to malaman aqidar salaf suka ce kuma kai musulmi bai halatta kai adda Allah ya shiryar da naka ba bashin Allah ya shiryar maka da shi shikenan to ashahidu anan shine fitina ke fitina ke tsakaninka da wani rashin fahimta sai kasance shine liman saboda wannan matsala kuma wai sai ka dauko ka ce ba za ka bi shi sallah ban kai haka baka cika ahlus sunna ba ai muna fahimtar yadda salafiyancin yake ko falillahi alhamdu sai ce akhrajahu al-hakim al-imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi mujalladi na uku shafi na 171 wal bazzar da al-imam al-bazzar a cikin ainihin shafi na 814 sai ce ka duba kashful astar والطبراني في المؤجم الكبير ده الإمام الطبراني أتكل لتافنش المؤجم الكبير مجلدين أكو شافي نتري تايا ده أربعين ده تقوز ده شافي ندبو بيو ده تسعين ده شافي ندبو بيو ده تري ترى ده قوم شا أكو ده كما هروا ده شا بيو shafi na dubu biyu da ɗari tara da goma sha biyu da shafi na dubu biyu da ɗari tara da goma sha uku wal bai haƙi da bai haƙi a cikin mujalladi na hudu na as-sunan al-kubra shafi na ashirin da takwas wa zada fi akhirihi shi al-imam al a ƙarshen tashi riwayar ta wannan kissan mutuwa hasan da yin wannan sallah shi a tashi riwayar sai ya samo da cewa fa qala abu huraira to irin wannan kamar yadda muka sha bayani ba wai shi bai haƙi ne ya ƙara ba amma shi ya samu kissa gaba ɗayanta ne to irin waccan rabin riwaya riwaya da kake gani tana faruwa ne malam mai hadisi yana cikin bada hadisi sai ka tashi ka fita ka ji farko baka ji ƙarshe ba ko bacci ya kwashe ka ko kuma wata matsala ta tashe ka to sai ka zo sai ka kawo kaɗan daga abin da ka ji wani kuma mai yiwa ya zauna ya ji duk abin da malam ya faɗi shi kuma ya zo sai kawo to irin haka ne sai a samu wannan malamin hadisi ya rubuta hadisin ya samo shi duka wancan kuma ya samo rabi to shine a riwayar bai haƙiya ka samu irin wannan ƙari faƙala abu huraira kowa ya kakaɓa kunnen shi ya ce ina masu cewa akwai ƙiyayya tsakanin su abu huraira da su alhassan yan shi'a da suke faɗin wannan kalma bari mu ji abin da abu huraira ya ce da ya ga an rufe jikan manzon allah alhassan sai ce atunafisuna ala ibn nabiyyikum bi turbatin tadfununahu fiha yanzu nan ku farin cikin kun ji daɗi kun yi farin ciki kun ɗauki ɗan manzon allah kun turbide shi a cikin ƙasa yanzu abu huraira bai ƙauna alhassan zai faɗa haka ai dai dole a rufe shi ko amma abu huraira ya ce to hankalinku ya kwanta kun ɗauki jikan manzon Allah kun saka shi a ƙasa kun turbiɗe shi wa kad sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce haƙiƙa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu yana cewa man ahabbahuma wanda dukke ƙaunar Hassan da Usaini faqad ahabbani to ni yake ƙauna wa man abghadahuma wanda di yake kin Hassan da Husaini faqad abghadani to ni yake ki to ko kuma kun dauke shi kun saka a ƙasa to ai sai an yi haka kuma ya Abu Huraira in ba ai haka ba ai ba ai kaunar ba ko to amma wai Abu Huraira yana bayyana maka aqidar shi ne game da suwa game da su Hassan da Husaini dan Allah Abu Huraira na kin Hassan da Husaini zai ruwaici wannan hadisi la'anatullahi ala shi'a war rafida وأخرجه أحمد أيضا هروي الإمام أحمد يفتد دوانا حديثي أتكم مجلدي نبينا أينه المسند شافي نتري بيرد تلاتين دقايا بهذه الزيادة دوانا قالي وان دبايها إيكاو ولكنه سيدي شي الإمام أحمد لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة بيكاو لابارن شوى الحسين ياتون sa'idu ya wuce gaba wajen yin sallar gawar ba wa inna ma ashara ilaiha bi qawlihi sai dai yayi nuni da cewa akwai kissa din da yace fa zakaral kissa sai ya ambaci kissa thumma qala al hakim sa'annan al imam al hakim da ya ruwaito wannan hadisi sai yace sahihul isnad wannan a hadisi isnadin shi mai inganci ne wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi ya mishi muwafaqa ya yadda da ainihin wannan maganar tashi an fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi ya inganta kun ga an gama takharijin shi bai haƙi ai hakim da zahabi sun inganta shi don haka ga albani ya aje alamar abin nan tsayawa ma'ana cikakkiyar tsayawa ba irin jiya ba da ya zama yana da tuhuma akan wani hadisi da bai da hakim da suka inganta sai ya saka alamar motsin rai ko to ya gama da wannan ya nuna wannan ya inganta to haka zamu zo mu samu wasu hadisai nan gaba da zamu zo mu bayani sayyidina Umar ya auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar gidan Fatima da Aliyu mai suna Ummu Kulsum yanzu akwai gaba tsakanin Umar da Aliyu Umar Aliyu zai dauki yashi ya bayo Umar to yanzu kuma akwai gaba tsakanin Abu Huraira da Hassan da Usaini Abu Huraira zai ruwaici wannan to me anan kuma to menene menene jawabin yan Shi'a game da wannan hadisi jawabin yan shi'a game da wannan hadisi shine jawabin mu game da hadisin kuda da suka karyata hadisin kuda sun karyata shi dan me dan su soki Abu Huraira to wannan hadisin kuma za su karyata shi saboda ya so ya nuna kaunar shi ga ah, Hassan da Husaini ai ba za su nuna ba ko sannan kuma suna nuna mana kwata-kwata ba su san addini ba dan a ka'ida su sun soki abu huraira sun ce makaryaci ne a ka'idar ilimi duk wanda kace makaryaci ne har abada baka sake karban hadisi a wurin shi amma kuma sai su ce eh za su iya karban irin waɗannan hadisai da abu huraira ya ruwaito kaga sun faɗi da jahilci suke yin abubuwan da ka suke yi sai ce wal hadithu awradahu al haythami fil majma wannan hadisi al imam al haythami ya ruwai ya kawo shi a cikin majma'u zawaid akwai bambanci tsakanin haythami da ta haisa haisamiyu da haitamiyu al haythami da ta shi wannan shine sufi wanda ya littafin az-zawajir an iqtirafil kaba'ir da makamantansu akwai alhaisamiyu shine wanda yake da wannan littafin da albani ke yawan kafa hujja da shi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid to nan duk inda kaji an ce majma to haisami ake nufi mai chadin shine yace wal hadithu awradahu al haisami fil majma wannan hadisi haisami ya kawo shi a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mun yi bayani wani lokaci wannan littafi mujalladi bakwai ne duk mun bayyana kanshi a cikin mujalladi na uku shafi na talatin da ɗaya bitamamihi ma'a ziyada ya kawo wannan hadisi cikakke tare da wancan ƙari wanda al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi sun maƙala sa'annan sai shi al-Imam al-Haythami ya ce wa rijaluhu muwassaquna mutanen da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne an amince da su وعزاه الحافظ في التلخيص الباني يتي الحافظ ابن حجر الأسقلاني يا دنجن تونا للتافي ناشا أتكن تلخيص الحبير جزء نبير شافي نقريبيو دا سبعين دبير إليهما يا دنجن تونا حديثي دا أحمد دا بيهقي مقرونا مع البيهقي ينامي حتى أينهم الإمام آه أحمد تارة دا بيهقي وقال تو أما شي ابن حجر سيتي فيه سالم ابن أبي حفصة a cikin wannan riwaya akwai Salimu dan Abi Hafsa wannan riwayar da muke magana yanzu fa ba riwayar da muka gama da ita ta farko ba ita ta inganta amma wata riwaya ce ya kawo dan ya karfafi waccan to akan ta ne zaka ji ake wannan magana amma asalin riwayar ta inganta kaji an gama magana da ita yanzu wata hanya ce albani ya ɗauko yake tattauna magana a kanta sai ibnu hajar ya ce a cikin wannan hanyar da ake magana akwai wani malami mai suna salimu dan abi hafsa ba'ifun ibnu hajar ya ce mutum ne mai rauni kun ji abin da ibnu hajar ya faɗi a cikin littafin shi talkhis can kuma zaka ji ya zo ya faɗi wata magana wadda ke kamar ta saba a cikin littafin shi taqrib lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah min wajhin akhar an abi hazim bi nahwihi yace ko da yake an-nasa'i da ibn majah sun ruwaito wannan hadisi ta wata fuska daban daga abi hazim sun ruwaito shigen wancan hadisi wa qala ibn al-munzir fi al-awsat ibn al-munzir ya faɗi a cikin littafin shi al-awsat yace laysa fil babi a'la minhu a cikin wannan mas'ala da muke magana game da kaddamar da sarki ko hakimi ko dagaci ya wuce limancin sallar jana'iza babu hadisin da yafi wannan daukakar daraja li'anna jinazatal hasan hadaraha jama'atun kafiratun min as-sahaba wa ghairihim saboda ita wannan gawa ta al-hasan an samu da yawa daga sahabbai da waɗanda ma ba sahabbai ba tabi'ai kenan sun halarce ta ashe da abin da usaini yayi ba daidai bane za su yi tsawa su ce ba daidai bane a gabatar da gwamna amma duk sahabban da ke wurin nan kaji sun yi shiru to wannan hadisi babu kamar shi wajen kafa hujja akan wannan mas'ala ko an fahimta abin da ake son a ce babu sabani tsakanin sahabbai cewa idan har gwamna na wurin ko sarki ko dagaci ko hakimi to shine ya cancanta da a tunkuɗa shi ya sallar gawa din qultu ni muhammad nasir din albani albani mai littafi sai na ce haza kalamul hafizi wannan magana ita ce magana da alhafiz ibnu hajar al-asqalani yayi wa fi ba'dihi nazarun yace amma wata daga cikin maganganun akwai gyara wa zalika min wajhaini abin da yasa nace wasu daga cikin maganganun akwai gyara saboda dalilai guda biyu al-awwal dalili na farko itlaquhu dha'fa ala ibn abi hafsa yunafi ma qalahu fi tarjamatihi min at-taqrib ibnu hajarin a can cikin talkhis da ya iya cewa ibnu abi hafsa dinnan salim ibnu abi hafsa mutum ne mai rauni to kuma ya tunkuɗa maganar shi da ya yi da ya zo tarihin wannan malami a cikin littafin shi at taqrib ya ce saduqun mutumin kirki ne illa annahu shi'iyyun ghal ko da yake dan shi'a ne kuma wanda yake da zurfafawa a cikin shi'ancin kaga malaman hadisi da adalci mutumin kirki ne ma'ana ba a same shi da ƙarya ba ba tuhuma ba ƙarya ba tuhuma shine saduq mutumin kirki illa annahu shi'iyyun ghal sai dai kuma ɗan shi'a ne da ya zurfafa a cikin shi'ancin nashi abin da ibnu hajirin ya faɗi a cikin taqribut tahzib kenan in kana da shi ka je ka ɗauka ka duba a can cikin littafin shi kuma at-talkhis sai kuma ya ce salimu ɗan abi hafsa ba'ifun mutum ne mai rauni to da albani ya gwama waɗannan maganganu biyu sai ya ce to a zahirinsa akwai karo to don haka kultu ni muhammad nasir din albani dai sai na ce fa iza kana saduqan tunda dai har ya zama shi wannan salimu dan abi hafsa din nan saduq mutumin kirki ne fa hadithuhu hasanun ala aqalli darajat za a iya cewa hadisin shi mai kyau ne mafi karancin darajar da za a ba hadisin shi kenan wala yadurruhu annahu kana shi'iyyun kasancewa shi dan shi'a ne wannan ba zai cutar da shi ba a ilmance don a ilmance matukar don shi an ci ya kasu kashi kashi akwai wanda shi an cin shi ya kai ga kafirta shi akwai wanda shi an cin shi bai kai ga kafirta shi ba malaman hadisi za su iya karban hadisi a wurin shi al-imam hakim annai saburi yana daga cikin malaman da ake tuhuma da cewa yana da aqidar shi'a amma malaman hadisi ba su kafirta shi ba kana jin kullum ana cewa rawahul hakim akhrajahul hakim me yasa saboda aƙidar da ya ɗauka ta shi an cin bai ɗauki wadda ta kai ga kafirta shi ba to sai a ce wani game da ɗabi'un shi da halayen shi mutumin kirki ne amma game da aƙidar shi dan shi'a ne don a wurin malamai tunda magana ce su suke ta ilimi akwai bambanci tsakanin dan shi'a da rafidi da cewa aka yi rafidiyun to ya mutu har abada sai in ya tuba aƙidar shi ta lalace amma cewa da aka yi shi'iyyun to ma'ana an bayyana shi ma ne goyon bayan bangaren aliyu ne to yana da zurfafawa a wannan bangare to zurfafawa ta shi tunda har ka ji malaman hadisi sun yarda su karɓi hadisi wurin shi to ba ta kai ga wadda za ta kafirta shi ba dan sun fika taka tsantsan kuma sun fika kin dan shi'a saboda kai waiwai kake ji su ka sun ga dahir ne mun fahimci wannan da kyau ko sai yake cewa wala yadurruhu annahu shi'iyyun kama taqarrara fi ilmi al-mustalah kasancewa shi dan shi'a ne wannan ba zai cutar da shi ba kamar yadda yake tabbataccen hadi abu ne a cikin ilimin hadisi wannan in ka duba duk littafin hadisi kaje ka dauki babin da littafin mustalah kaje ka dauki babin da ke magana akan riwayatul mubtadi riwaya dan bid'a za ga tattaunawa da aka yi suka ce bid'a akwai mukaffira akwai ghairu mukaffira akwai mai kafirtar da mutum akwai wanda ba ta kafirtar da mutum to shi an ci bid'a ne to daga cikin shi'ancin wanda ya ɗauki aƙidar rafida shine wanda yake zinduma a sahabbai zagi wannan kaulan wahidan ya zama kafiri to amma akwai wanda shi'ancin shi na ya fifita aliyu ne akan sayyidina usmanu amma ya yarda da kasancewar sayyidina abubakar khalifa ne umaru khalifa ne ya usmanu khalifa ne ya nemi musu addu'a amma in aka zo sai ya ce wajen daraja aliyu ya fi usman to ina matsayinka game da khalifancin abubakar da umar da usman sai ce na yarda to sai a ce shi'iyyun ne dan shi'a ne don yana da wannan aqidar to amma ba za a kafirta shi ba don su malaman ahlus sunna ba su da jinin kungiyanci a jikinsu dai dan baka cikin kungiyar su ce kai kafiri ne sai sun dubi aqidar da kake da ita ko da baka cikin su shin ta kafirta ka in ba ta kafirta ka ba duk garin nan in za a zage su akan ba su kafirta ka ba za su ce kai ba kafiri bane dan su suna kallon Allah ne ba mutan gari suke kallo ba idan kuma ka zama kafiri duk garin nan an dauka kai wali ne za su ce kai kafiri ne mun fahimta su malaman hadisi ba abin da ya hada su da wani abin da suke kallo me gaskiya sai mu faɗa kawai in muka faɗi shikenan sai kaji ibn al-qayyim ya ce fa idza zahara al-haqa'iq falyaqul imru'un ma sha'a idan gaskiya ta bayyana wanda ya so ya faɗa abin da ya so za ki bayyana gaskiya saboda jahilai yanzu wannan magana da muke wani makiyin mu in yaji sai ce kaji kuma sun goyi bayan yan shi'a kuma ya san nahnu a'adal khalqi fi hadhihi albalda ala shi'a mun fi kowa kin yan shi'a shi ya san haka amma da zai ji wannan sai ce kaji kuma sun ce ma ana karban hadisi wurin dan shi'a saboda shi jahili ne bai yi karatu ba da zai koma makaranta ya koyi ilimi lokaci kuma sai gane maganar da muke nufi mun fahimci wannan shi yasa ana magana ta ilimi in ka san kai jahili ne to ka gudun da kanka ka ja baki kai shiru sai ce wa yuqawi hadithahu hadha anna al-bayhaqi akhrajahu fi riwayatin lahu min tariki Ismail bin Raja Az-Zubaidi yace abin da zai ƙara ƙarfafa riwayar wannan Salimu dan Abi Hafsa din nan shine shi kanshi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisin a wata riwaya ta shi Baihaqi din ta hanyar Ismailu dan Raja Az-Zubaidi قال إسماعيل الرجاء يتي أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات يتي وان دي, وان دي halarci. ya ga Usaini ɗan Aliyu hina mata anan ba Husaini bane fa hina mata ai hina mata al-Hasan kun fahimta dan gaba zai kace mata fi'lu madin mabniyun ala fathatin zahiratin ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ai al-Hasan ibn Ali dan ya ce akhbarani man shahida al-husayn ibn ali wanda ya halarci al-husayn dan aliyu ya ga al-husayn dan aliyu na mata lokacin da ya mutu ba shi husaini ba shi hasan don kissan mai tsawo ce amma an kata a takaice ne fa zakara al-hadith bi ikhtisar sai faɗi hadisin a takaice ka gani ko wa fihi qaulul husayn annan ne a cikin wannan riwaya aka samu magana husaini to da husaini ne ya mutu zai magana kenan mun fahimta dan haka hina mata ai hina mata al-hasan din nan yace anan ne aka ji magana Husaini li Sa'id da ya gaya wa Sa'id dan Af yace falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka ba dan haka sunna ta nuna ba da ban gabatar da kai ba wa Isma'ilu hadha thiqatun wannan Isma'il din da ya ruwaito wannan riwaya kuma irin ta Ibnu Abi Hafsa din can to shi mutumin kirki ne wa qad taba ibn Abi Hafsa kaga shi Isma'il din ya biyo Ibnu Abi Hafsa sun yi daidai kenan ko wancan wanda yake saduqun shi'iyyun ghal mutumin kirki amma dan shi'a riwayar shi ta yi daidai da riwayar wannan isma'il as-sunni as-siqa dan haka sai a karba sai ya ce fahiya mutaba'a qawiyya dan haka wannan mutaba'a ce mai karfi ma'ana aka samu babban mutum ahli sunna ya biyo shi akan wannan riwaya to sai a karba wa in lam yusamma fiha man shahada al-qissa yace ko da shi isma'ilu dan raja bai faɗi wanda ya ainihin ga wannan kisa ba dan yace akhbarani man shahida bai faɗe shi ba yace faqad sammahu salimun to ai kaga salim ya ambace shi kama ra'aita kamar yadda ka gani ko wa gairuhu da kuma wasu malaman aidan har wa yau wane ne shine wannan da aka faɗi dinnan cewa salim ibn abi hafsa wanda ya bada labarin shine ainihin abu hazimi amma a waccan riwaya ta shi wannan malami na ahlus sunna mutumin kirki shi kuma bai faɗi sunan wanda ya bashi labari ba shi kuma wancan dan shi'a ya faɗi to aka hada hadisin shine zai zama hasanun bil majmu'i an fahimta jama'a shi yasa wannan aiki na ilimin mustalahil hadis in ka san lokaci ya kure maka ka bata lokacinka a rubutun sha da guru da laya to shikenan da wazifa duk kun ta hayaniya da asuba sai ka je ka saurara an faɗa ka bi kawai kwakwalwarka ta tashi aiki ba za ka iya karatu ba duk salatul fata ta kashe maka fannonin kwakwalwarka mun fahimta eh kullum ka tashi kana shi duk wannan hayaniya tana komawa baya cikin kwakwalwarka shikenan kwakwalwarka tana tsatsa tana tsatsa to ka tashi aiki yanzu ka tuba ka shigo musulunci to shikenan sai dai ka bi kawai ka zama ka zama muqallidi waɗannan ilmomin za ga kwakwalwarka za ta iya wahalar ta fahimci waɗannan abubuwan da ake magana kamar mutum ya shekara saba'in ne a duniya a zo a ce za a koya mishi mathematics yaushe kwakwalwar shi za ta ɗauka duk tumatiri da tattasai da atarugu da magi sun toshe mishi ba zai ɗauka ba to haka kai ma yanzu duk hayaniya kun ta bin kaulaha yana batar da ku kuna cin tabarma kuna cin kasa duk ya gama mai da koyon iska yanzu kuka dawo kuka tuba to shikenan sai ku tuba din ku tsaya a haka amma waɗannan ilmomi to sai a bawa masu sabo kwakwalwa da ɗanyen jini a jika su ne za su iya shiga su fita lafiya in ba haka ba kai in ka shiga za ka so fita ka rasa yadda za ka yi ka fita ma to shine sai yake cewa faqad samahu salimun kama ra'aita wa ghayruhu aidan kama yushiru ila zalika qawlul hafiz yace kamar yadda magana hafiz take nuni lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah da yace nasa'i da ibn majah sun ruwaito wannan hadisi ai a cikin riwayar nasa'i da ibn majah an ji an faɗi sunan wannan malami lakin fihi ma ya'ati yace sai dai kuma a cikin maganar ta shi ainihin al-hafiz ya ce to ka maganar kuma da zamu faɗi don ya ce dama cikin maganganun hafiz akwai na gyarawa akai ko sai ya ce wa huwa ita ce mas'ala asani magana ta biyu dama ya ce dalilai biyu ne yasa ya ciciro wasu maganganu na hafiz ya ce bai yadda da su ba annani lam aqif ala alhadith fil janaiz min sunanin nasa'i wa ibn majah albani ya ce ko da yake kuma ni na duba cikin kitabul janaiz na sunanin nasa'i da ibn majah amma ban ga wannan hadisi ba wa lam yuridhu al-mizzi fi tuhfatil ashraf akwai littafi tuhfatul ashraf na al-imam al-mizzi na taba bayani akan shi littafi ne kamar mujalladi goma sha bakwai shi kuma kowane hadisi zai dan gutsuro maka farkon shi sai ya ce maka wane da wane da wane da wane sun fitar da shi shi kuma aikin shi kenan mun fahimta ko malamin su al-hafiz ibnu kafir ne zamanin su ɗaya da ibnu taymiya to yace al-hafiz al-mizzi wala nabulsi fi zakair fi musnad al-husayn wala fi musnad al-hasan yace nabulsi a cikin nashi littafin az-zakair bai kawo wannan hadisi ba a cikin hadisan da ya tattaro na husaini ko kuma na hasan wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai wannan duk ane maka magana akan mutaba'ar ne ba akan asalin hadisin ba amma asalin hadisi ya inganta babu shakka akai to wai ana son a kawo maka wasu hanyoyi ne dan a karfafa hadisin to amma kaji waɗannan hanyoyi an shiga an fita amma ƙarshe an fita da cewa wannan hanya ita kuma riwayar ta hasan ce amma asalin hadisin fa sahihul isnad mun fahimci wannan da kyau ko sai albani ya ce wa qad awrada ibn hazm fil muhalla yace hakika ibn hazm a cikin littafin shi al muhalla mujalladi na juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu hadhihi alqissa bi sighatil jazmi ibnu hazmin ya kawo wannan kissa a cikin wannan littafi nashi kai tsaye ya nuna ta tabbata walam yuzifha bai raunana wannan kissa ba ma'a annahu lam ya'khudh bima dallat alaihi min al-hukmi ko da ibnu hazmin bai nuna wannan hadisi mai rauni bane wannan asali ko da ya zama hadisi tunda ya ce mina sunna to amma ibnu hazmin ko da bai raunana riwaya ba kuma bai ɗauki hukuncin da ta zo da shi ba don wannan riwaya ta zo da hukunci akan cewa gwamna ko wali kwaye ko hakimi ko shine ya cancanta da ya zama liman to ibnu hazmin ya kawo wannan hadisi a zahiri kuma ya nuna ya amince da hadisin ya inganta amma kuma ibnu hazmin bai ɗauki hukuncin cewa shi dagaci ko hakimi ya cancanta ya zama liman ba bai ɗauki hukuncin ba amma kuma ya yarda da hadisin to me yake nufi yana nufin ya ɗauko aya alkur'ani ne ya yi aiki da ita don haka ta isar mushi ba sai ya ɗauki wannan hadisi ba to sai aka ce ai ibnu hazmin kai kuskure ai wannan aya ta alkur'ani kai tsaye ta zo hadisin shi ya ƙarasa fassara ta to bari dai mu ji abin da ibnu hazmin ya ce faqala ibnu hazmin ya ce qulna mu su abu muhammad ibnu hazmin az-zahiri mu ko sai muka ce Allah ya ji kan maza kenan ba yace lam nadda ilakum ijma'an fatu'ariduna bi hadha ai mu dama ba mu ce muku wannan mas'ala ta mu ijma'i bace mu ba mu ce dukkan malaman musulunci sun haɗu akan cewa waliyin mamaci shi ya dace da ya limanci ba balle ku kawo mana wannan hadisi ku ce ai gashi sahabbai kuma sun ce ainihin wanda ya dace shine wa shine na'ibi ko gwamna ba mu ce ijma'i bane ko balle ku kawo mana wannan hadisi walakin sai dai musu ibnu hazmin abin da muka ce idza tanaza al a'imma idan limamai suka yi sabani wannan yace kaza wannan yace kaza wa zabar raddu ila al qur'ani was sunna yace wajibi ne sai a koma wa al qur'ani da sunna wa fil qur'ani was sunnati ma auradna yace da abubuwan da muka kawo ai akwai cikin al qur'ani da sunna saboda haka alhamdulillah qultu ni muhammad nasir din al albani albani mai littafi sai na ce wa ka anna ibn hazm rahimahullahu لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع kamar ibnu hazmin Allah ya ji kanshi ka gani ku malaman salaf sune wa duk wanda ya rasu addu'a daga cikin malaman musulunci tare da cewa ibnu hazmin ba da aqida salafiya yana da aqida ne ash'ariyya amma tunda an san cewa kuskure ne abin shi yasa na taba zo muku da kasadin albani kuka ji amsar da ya bayar akan su ibnu hazmin din cikin aƙida mu mu ne musu addu'a Allah ya ji kansu saboda sun fada cikin kuskure ne a lokacin ba a samu wanda ya wayar da kansu cewa wannan irin aƙidoji game da sifat ba su da kyau ba amma kai yanzu ka samu an yi maka bayani alwujudu ba kyau wal qidamu ba kyau wal baqa'u ba kyau duk aka ce wannan ba musulunci bane sai ka ce kuna nan akai in ka mutu ka mutu kana zagin Allah kenan waye zai ce Allah ya ji kanka an fahimci matsalar amma su waɗannan sun rasu akan matsalar ne ba wanda ya fahimtar da su kuma su tsakaninsu da Allah suna ganin haka abin yake to haka malamanmu da suka wuce shekarun baya wa ya zo ya wayar da kansu akan waɗannan matsaloli to duk baki ɗaya sai mu ce Allah ya ji kansu amma kai yanzu da Allah ya kawo ka garan gangariya da kunnen ka kana jin an ce alwajudu ba kyau wai saboda izgilanci ma wai yanzu ma za su sa wa ɗalibansu alwajudu ku ta sa musu mana waye asara ko kuka yi asara kuna koya wa mutane maguzanci ku je Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun za a yi musu bincike kun koyar da aƙidar maguzanci a cikin musulunci ta masu waɗanda so gabata ba su san waɗannan abubuwa ba kyau ba shi yasa su sai a yi musu addu'a amma kai an bayyana maka an yanke hanzarinka saboda injilanci sai ka ji mutum ya ce mu yanzu ma muka gada makarantar da hayatul islam kuma da zaka zo kana sauraron shi yana karantar da wannan hayatul islam in bai iya karantar da shi ba dan bai san usul na aqida ash'ariyancin ba ba zai iya karantar da shi yadda ya kamata ba a ash'ariyancan ma ba su kware ba wai larabci ne suke ganin za su iya fassara kuma ba su iya fassara shi daidai alwujudu samuwa samuwa ta tabbata wa wajibatul lillahi ta'ala ta tabbata ga Allah madaukaki to waye saman me Allah ai baka isa ba Allah ba alwujudu bane mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa wannan ba tauhidi ne na musulmi ba tauhidi ne na maguzawa to amma an sako shi ne a cikin akwati aka ɗora mai kalmar la ilaha illallah a sama dukkan musulmi sai ya ya ɗauka cewa musulunci ne a ciki to haka aka yi ta yaudarar mutane amma yanzu mutane sun tashi sun yi karatu sun yi bincike sun gane wannan ba musulunci bane shi yasa duk kasashen da suka rubuta waɗannan littafai hayatul islam iza'atul dujunna da suqi ibrahimul laqani duk baki daya sun watsar da su su ma sun tuba sun daina karantar da su sam abin da suke karantarwa shine tauhidin da ya zo alkitabu was sunna duk tauhidi sai ni ban ga Allah ba kai baka gan shi ba wani bai gani ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya sahihiya ta nuna bai ga Allah ba ashe babu wanda zai iya siffanta Allah da wata siffa sai abin da Allah ya siffanta kanshi da shi babu wanda zai iya siffanta Allah da wata siffa sai abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi to sai suka yi asara ba sa siffanta Allah da siffofin shi na hakika da suka zo a cikin alqur'ani kuma sai aka waye gari siffofi na hakika din da suka zo cikin alkur'ani kuma suna musun su in aka ce Allah na da hannu sai su ce a'a Allah na da kafa sai su ce a'a Allah na da ido sai su ce a'a kuma duk qur'ani ya nuna haka to yaya idan yake sai a ce a'a tunda dai Allah ya ce yana da shi mun yadda to sai su tunkuɗa wannan amma kuma sai su kawo wasu siffofi daban na maguzanci kuma sai su danganta ga Allah bi isa na badala Allah wadaran irin wannan canji da azzalumai suka yi to shine yake cewa Allah ya ji kan Ibn Hazmin kaga kamar Ibn Hazmin yana ganin cewa dan sahabi ya ce kaza ba kaza sunna ne shi Ibn Hazmin baya ganin wannan sunna ce ta Annabi sai ce wa hadha khilaful mutaqarrar inda al-usuliyyin amma wannan abu in haka Ibn Hazmin yake nufi to ya saba wa abin da ya tabbata a wurin manyan malaman usul anna zalika fi hukumil marfu cewa duk abin da sahabi ya ce kaza sunna ne to wannan hukuncin shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗe shi wa huwa sawabu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan magana ita ce daidai insha Allahu ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so wasa ya ati ziyadatu bayanin li hadha fi al-mas'alati thalitha wa 70 yace karin bayani akan wannan mas'ala zai zo a cikin mas'ala ta 70 da uku anan gaba kenan abinda ake so a nuna maka duk abinda sahabi ya ce kaza sunna ne to wannan sunna yana nufin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to da shi Husaini ya ce Husaini ai sahabi ne kuma min a'immati ahlul baiti ya ce wannan abu ba dan sunna ba ne da ban gabatar da kai ba to sunna wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma ma ashara ilaihi ibnu hazmin min alqur'ani wa sunna maganar da ibnu hazmin yake nuni gare ta cewa su dalilan da suka kafa na cewa ba gwamna ba ba dagaci ba ya dace ya limanci waliyin mamaci ne ya dace ya limanci yace suna da dalilai qur'ani da sunna فيعني قوله تعالى تو ابن حزم ينا نفي مغانا الله دا الله يتي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله dangi su suka dace da wasu wakilci dangi haka magana ta zo a cikin littafin Allah to abinda ibn hazm yake son ya ce shine tunda Allah ya faɗa haka to ashe abin da ya dace shine dangin kai kamata ya maka limancin gawa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama fil hadith al ati fil mas'alati taliya kuma ibnu hazm da yace a cikin sunna din nan yana nufin magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadda tazo a cikin hadisin nan mai zuwa a mas'ala ta gaba annabi yace wala ya ummanna rajulu fi ahlihi kada wani mutum ya zo ya wa wani mutum limanci a cikin iyalin shi to wannan wan shi ne ya mutu ashe kada wani ya mishi limanci kenan shi ya dace hujjojin ibnu hazmin kenan kama fi riwayatin albani yace kamar yadda ya zo cikin wata riwaya sai ce istadalla bi ibnu hazmin ala anna al-haqqa bi salati ala al-mayyit al-awliya ibnu hazmin ya kafa hujja da wannan hadisi da waccan aya akan cewa wanda ya dace wa mamaci sallah shine dangin mamaci din wala yakhfa annahu istidlalun bil umumi yace amma wannan abu ne wanda yake ba a boye yake ba a sarari yake ibnu hazmin ya kafa hujja ne da umumi ma'ana umumi shine dangi din nan su suka dace da wasu wakilci danginsu haka magana ta zo sake babu kaidi to amma hadisin da mu muka kafa hujja da shi to yana ainihin ƙayyade cewa wannan umumi to ga abin da annabi ya aikata don haka shine fasara waccan aya kenan sai ce wa daliluna huwa hadisul husaini radiyallahu anhu khassun yace dalilin mu kuma shine hadisin sayyidina husaini Allah ya kara mishi yarda wanda ya zo musamman yana bayyana cewa sunna ita ce gwamna ko dagaci ko hakimi yayi limancin gawa ba waliyi ba wa huwa muqaddamun kama huwa muqarrar fil usul yace dan haka ana gabatar da khas alal am kamar yadda abin yake tabbatacce a cikin ilimin usulul fiqi anan kuma kaga albani ya tashi daga malamin hadisi ya koma kuma malamin usulul fiqi to shi yasa ya zaka ka zama malami baka san ulumul qur'an ba baka san mustalahil hadisi ba baka san usulul fiqh ba baka san lughal arabiyya ba baka san usulul dini ba da'awa da usulul din ya zaka ka zama malami akan haka kana cikin tafiya amalanta ta kan mas'ala za ta zo maka ta fiqhu sai ta ruɗa ka in baka san kanta ba matsala sai ta zo maka ta hadisi sai ta ruɗa ka amma in duk ka shirya da waɗannan abubuwa duk littafin da ka tasa a gaba zaka karanta zai sarrafu insha Allah shi yasa abin da ake nema da kai shine kafin ka yi buruzi to ka tabbatar da kayi nuzuji kafin ka bayyana a malami to ka tabbatar da ka nuna tukuna ka zama murucin kan dutse mun fahimci wannan kar ka zama ta yara dan masara ana goyon ka kana gemu kai baka zama malami ba kuma shikenan ka yadda kuma ka zama malami shikenan duk al'amura sai su ta cabe maka to shine sai albani ya ce walidhalika zahaba ila ma zakarna jumhurul ulama'i ka abi hanifa wa malikin wa ahmada wa ishaqa wa ibn al-munziri wa shafi'i fi qawlihi al-qadim kama fil majmu'i wannan magana da muka tafi akai cewa sarki ko dagaci ko mai anguwa su ne suka dace da su zama limamai a sallar gawa ya ce to don haka aka samu mafi yawa daga cikin malamai suka tafi akan wannan fahimta kamar wa ka abi hanifata kama al'imamu abi hanifa wa malikin da al'imamu malik imamu darul hijira wa ahmad da al'imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a wa ishaq da ishaq dan rawiya wa ibn al-munzir da malam abubakar ibn al-munzir wa shafi'i da malam muhammad ibn idris ash-shafi'i fi qawlihi al-qadim a cikin magana shi wanda ya dadaddiya imam shafi'i yana da maganganu biyu galibi ya zauna a kasar su kasar iraq kasar najad bayan al'amura sun cuɗe ya zauna yana ta yaɗa sunna sai aka samu jahilai da basu karatu ba imamu shafi'i ya kewaye duniyar musulunci ya karatu sai ya dawo garin su ga irin waɗannan malamai sun zauna ba abin da ya dame su roman duniya suke so imamu shafi'i ya zo ya fara yaɗa sunna abin duniya ya yi musu ciwo suka rasa yadda za su yi wa imamu shafi'i sharri sai suka ce ɗan shi'a ne to kuma jahilai basu karatu ba jahilai basu san shi'a ba abinda malaman su suke gaya musu duk wanda ko gani da dagaggen wando dan shi'a ne duk wanda ko wanda ko gani da bakin hijabi dan shi'a ce duk wanda ko gani da gemu da saje dan shi'a ne duk wanda ko gani yayi kaza ya ce jihadi dan shi'a ne su malaman su haka suka gaya musu to kuma waɗannan abubuwan su ne kashin bayan musulunci to imamin shafi'i zai zo yana wa'azi ya ki faɗan su to yana faɗe sai jahilai su ce kun ga ko gaskiya ne to jahili kenan mun fahimci wannan to in mutane suka tashi suka yi karatu sai ku gane cewa da yawancin mutane gashi nan da suka karatu sun gane waɗannan malamai ashe yaudara su suka yi ta yi da sai a ce ai wani dan shi'a ne duba wannan shi za a gan shi dagagge duban shi yana sa bakin rawani ka duban shi mana ya bassajen shi cikakke kaga duk sunna din baki ɗaya sun tunkuɗa ta sun ce ita ce shi'a to imam shafi'i malaman gari sun buwaye shi mahasada jahilan gari mahaukata sun buwaye shi shine sai ya tashi sai ya bar garin sai ya dawo ƙasar masar da zama to sai daga baya kuma suka ci gaba da karatu sai suka gane ai ashe shafi'i babban malami ne sai kuma aka nada dalilin wai aje kuma da Allah alallashe shi ya dawo yace a'a na yi hijira na baro kasar mu kamar yadda manzon Allah ya ba kasar su kun dai fahimta to ku je ku ci gaba da musulunci ku can Allah ya karba amma mu muna nan to lokacin da yake zaune a can kasar ya ba da wasu fatawoyi waɗanda yanzu da ya dawo ƙasar Misra cibiya ce ta ilimi ga manyan malamai ga littattafai ya samu wasu ilmomi da kuma sun saba wa nada to da ya ce kaza bai halatta ba yanzu kuma sai dawo ya gane kaza ya halatta to bai halatta mushi ya shiru ba sai dawo ya faɗi kaza to shine sai kaji an ce qala shafi'i fil qadim a da shafi'i ya ce kaza qala shafi'i fil jadid a sabuwar maganar shi ya ce kaza to wannan maganar na daga cikin maganganun al-imam shafi'i a da a da farko ya ce lallai wanda ya dace limanci shine wa shine wanda yake dagaci ko hakimi ko makamantan shi to daga baya ya zo ya canza to amma tun da wannan ta daɗin ita ce ta tabbata ta daidai da sunna shi yasa a shekul albani ya danganta ta gare shi da ya danganta gare shi sai kuma ya ce ba ni na faɗi ba kama fil majmu'i haka abin ya zo kamar yadda ya zo cikin littafin al majmu'i littafi ne sharhul muhazzab wanda muhazzab littafi ne na fiqhu al imam shirazi yayi shi al imam nawawi ya zo yayi sharhin shi mun yi bayanin wannan littafi a can baya yace to a cikin littafan su na shafi'iyya aka samu wannan a cikin mujalladi na biyar shafi na 217 to dan haka sahihiyar magana ita ce liman in an naɗa liman babba to waye ya kamata ya zama liman babba shine mai anguwa ko dagace ko hakimi to matukar yana wurin shi ya dace da limanci in babu shi sai a samu na'ibin shi in babu to shikenan sai kuma a dawo kan waɗanda suke za a zo a yi bayani insha Allahu ta'ala sai albani ya ce sun mastadraktu sa'annan kuma sai na ƙara bayani ma'ana bayan duk waɗancan bayanai kuma sai istidraki ya ƙara wasu bayanai ɗin faƙultu sai na ce إن الحديث الذي استدل به ابن حزم لا أموم له فيما نحن فيه ai ma hadisin da ibnu hazmin ya kafa hujja da shi akan cewa waliyin mamaci shi ya dace mai sallah yace ai ma babu umumi din a cikin matsalar da muke ciki li'anna ma'anahu domin ma'anar wannan hadisi la yusalliyanna ahadun imaman bi sahibil baiti fi baitihi kada wani ya wuce gaba a gidan wani mutum yayi limanci alhali mai gidan yana nan sai ce wa hadha bayyinun min majmu'i riwayatil hadith yace wannan abu ya karare yake in an tattaro riwayoyin hadisin gaba daya fa fi riwayati muslim fa fi riwayatin li muslimin yace domin a cikin riwayar muslim annabi ya ce wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi kada wani mutum ya zo wurin ikon wani mutum kuma ya wuce ya mishi limanci ma'ana ɗalibinka yana anguwa kaza shine liman sai ka je ziyarar su ba daga zuwa zaka ce bari in wuce ba tunda ni yau uba na zo a'a ka bar shi tunda shi ne liman nan sultanuhu ne cikin sarauta shi ne in ya kaddamar da kai shi kenan bai kaddamar da kai ba tsaya wannan ya zo a hadisin wani bawa da ya aure ya kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama walima da aka gama cin walima aka tashi za a yi sallah sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya wuce sai abdullahi bin mas'ud sai ya jawo shi ba ya ce dawo ya ce shi wannan bawa shi ya dace mu wuce ya wuce gaba saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan sai ya kafa hujja da wannan hadisi mun fahimci wannan da kyau ko wa fi ukhra lahu a cikin wata riwaya wadda shi al-Imam Muslim yayo annabi yace wala ya ummanna ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi kada wani mutum ya zoye wa wani mutum limanci a cikin iyalin shi ko kuma a cikin inda yake da sarauta sai inda izinin shi fa hadha hujjatun ala ibn hazm yace ai wannan hadisi hujja ne akan ibn hazm ba hujja ne ga ibn hazm ba لأن الظاهرة دومين ظاهر ما أنا وانا حديثي أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس sarki wanda ainihin wato yake da rukon al'amuran mutane a hannun shi shi ake nufi da nan wa zahiru aidan annahu muqaddamun ala ghairihi to a zahiri shi sarki din za a gabatar akan wani shi walau kana aksar minhu qur'ana ko da kuwa waliyi din nan ko wani ya fi sarki din nan ko yallaɓai yawan karatun ƙur'ani ko ya fi shahada to sarki din ainihin za a gabatar dalili saboda haka shine ainihin sunna dan me dan ai wannan mutuwa da aka yi a ƙarƙashin sultanin wa aka yi a ƙarƙashin mulkin wa aka yi a ƙarƙashin mulkin shi sarki din to ashe wannan hadisi hujja ne gare mu ba ga ibnu hazmin ba ko an fahimta انظر الشوكاني الباني يتي كدوبا نيل الاوطار كدوبا لتاف محمد ابن علي الشوكاني اكوي لتافي بيونا الامام الشوكاني مسمى سو الباني يتكفى حجة دسو دا لتافين شي نيل الاوطار دا كما لتافين شي سيل الجرار to al-imam shaukani yana da littafi ad-durarul bahiyya wanda ainihin hasan khan ya sharhin sai ya sa mishi ar-rawdatun nabiyya albani ya kafa mana hujja da wannan littafi a can baya so daya amma nan da yace unziri shaukani ka duba abin da shaukani yace to abin da yake nufi shine anil autar a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu to ka ji wannan matsala kenan an fahimta jama'a to ƙarshe duk wannan dogon bayanai da ake abin da ake son a nuna maka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaba ma'ana gwamna ko sarki ko dagaci ko hakimi shi ya cancanci ya limancin anguwa shi ya cancanci ya limancin jana'iza da limancin idi da sauransu to ku yi siyan labai kun ji sai ku kokari ku koma makaranta dan ba za a saka ka karatu ba baka da aqida ta gari ba za a saka ka karatu ba baka iya karatun fatiha ba sai limanci balle limancin juma'a dama ba yau a ciki limancin azhar ka iya yin shuru ka saki babban riga da nadi in aka zo aga ai kuna da babban liman amma ranar juma'a wannan ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole za a fito sarari mun fahimci wannan ko to saboda haka sai ku koma makaranta in kuma ba haka ba kuna nan kuna nan fa wannan mulki zai zo fi karfin ku fa haka ya faru zamanin Shehu Usmanu dan Fodiyo Allah ya kara mishi yarda da shi da sarkin Kano so Abdullahi da waɗanda so gabata abin da suka kenan suka yi ta karatu suka yi ta karatu suka yi ta karatu su ba su gaji sarauta ba amma dole da aka zo aka yi juyin juya hali waɗannan sarakuna shi kenan suna sallah suna azumi duk ga su nan to amma jahilai ne sai aka bangaje su gefe guda ko darajar masu shara ba a ba su ba sai ka yi karatu in ba kai karatu ba shi kenan ta gama wulaƙanta kanka in kaga kan a ko yanzu kan kaga za a baka mulki na siyasa ne ko na soja ko na ba sai ka yi karatun boko ba to za a yi mulkin musulunci kai ba kai karatun musulunci ba ko shara ba za a baka ba ka koma gona duk wanda bai karatun musulunci ba nan gaba sai ya wahala bakar wahala za ka shiga a rayuwarka ka rayu cikin kunci sannan ka mutu cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma qala laqad kunt wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa duk wanda yana daga cikin fa abubuwa masu warware musuluncinka ɗaya daga cikinsu shine rashin zuwa karatun addinin musulunci baka zuwa koyon karatu baka zuwa jin wa'azi ba abin da ya shafe ka malamai na aqida bil ijma'i suka ce ka fita musulunci musuluncin ka ya lalace ka je ka duba ko littafin usuluddini ka duba waɗannan nawaqidul islami guda goma za ga aka ce wanda ya bijire baya zuwa koyan karatun addinin musulunci yace shi ma wannan kafiri ne to duk gashi nan kun zuba matan ku a makaranta yanzu dai da wahala wanda matar shi ba ta fi shi karatu ba shi yasa sai dai ta rinka ganin ka ga kanan wani dago gwarago ne kawai dan kana yau ce fa ne ta ja baki ta shiru duk ran da Allah ya bata yanci za ta yi maka kul'i ai dan me za ta zauna da jahili duk wanda duk wanda take zuwa makaranta mijinta bai zuwa makaranta ko mijinta bai da ilimi yana takura iliminta dan da zo za ta yi aiki da wani abu sai mata mazurai kuma mazuran banza kake mata tunda kai baka zuwa makaranta ta fi ka gaskiya mun fahimta ko to ana nan ana nan ta gaji da zama da kai wata ran sai ta rubuta maka hul'i kai baka taba sanin akwai wata shari'a wai hul'i ba ita kuma ta karanta suratul baqara fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi ta karanta bulugul maram babul hul'i ta karanta risala babul hul'i shikenan ijma'i qur'ani da hadisi da fiqh sai ta rubuta maka juz'i kaza shafi kaza kai ko juz'in ba za ka iya karanta shikenan ka shiga cikin balwa kenan wal balbala المسألة السابعة والستون مسألة سبع عند شدة a matsala ta 67 Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace fa in lam yahdhur al-waliyu a fa in lam yahdhur al-wali aw na'ibuhu idan mai anguwa ko gwamna ko dagaci ko mataimakin su idan bai halarto ba fal ahqqu bil imamati aqra'uhum li kitabillahi wanda ya dace limanci to shine wanda ya fi mutanen da suka halarto iya karatun littafin Allah kaga dai har yanzu ba maganar dangi ake ba shi mun fahimci wannan da kyau jama'a mai anguwa bai halarto ba mataimakin shi bai halarto ba ulul amri kenan waɗanda su jagorancin al'amari yake a hannunsu ba su halarto ba to waye ya dace limanci sai a dubi wane ne ya iya karatun alqur'ani waye ya fi iyawa a cikin su summa ala tartibi alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma sai a biyo jeran giyar da manzon Allah ya bayyana a inda yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi wanda ya fi jama'a iya karatun littafin Allah shi zai zama liman fa in kanu fil qira'ati sawa'an in suka zama daidai wa daida wajen karatun alqur'ani fa a'lamuhum bis sunna sai a dubi wanda ya fi su sanin sunna kuma fa in kanu fi sunnati sawa'an in suka daidaitu daidai wa daida wajen sanin sunna fa aqdamuhum hijratan sai a dubi wane ne kuma wanda ya riga su dadewa wajen hijira fa in kanu fil hijrati sawa'an in suka zama sun yi daidai wa daida wajen hijira fa aqdamuhum silman sai a duba to wane ne ya kuma dade da musulunta wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi annabi ya ce kada wani mutum ya sake yewa wani mutum limanci a wurin da shi wannan mutum yana da ikon shi wala ya qa'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni kada ka je gidan shi ka zauna a kujerar shi ta girmamawa ta mai gida sai in ya baka izini ka san in ka je sitin room za ga wata kujera wannan ta musamman ce mai gida ne yana zuwa sai yadda hula da babbar riga ya fada ciki to kai ba ko kowaye kai ka zo sai ka zauna wannan ta baki din sai dai in ya ce a dawo nan in ba musulunci ba ina ake wannan tsarin sai addinin musulunci da manzo Allah ya zo da shi kuma in ba a karatun hadisi ba ba za a ji wannan karatun ba duk a gama hayaniya da bankaura sai dai a ta dan darani ana ta hauka mala Allah ya kiyaye akhrajahu muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 133 wa ghairuhu da kuma wasu malaman min ashabi sunan daga cikin ainihin malaman da suke da sunan wal masanid da musnad min hadisi abi mas'ud al-badri al-ansari daga abi hadisin abi mas'ud al-badri wanda ya halarci yakin badar al-ansari kuma mutumin madina muhammad nasiruddin al-albani yace wa qad kharrajtuhu haqiqa na fitar da wannan hadisi fi sahih abi dauda a cikin sahih na abi dauda a cikin lamba hadisi na 594 da lamba hadisi na 598 wannan littafin da albani yake mana ishara na yi bayani makonni da suka wuce can baya cewa a yanzu ba shi aka buga ba an rairayo shi ne aka buga in ka je ba takhriji za ka gani ba sai dai ka ya ce maka hadisin sahihi ne kawai amma asalin wanda albani ya tsaya ya takhrijin ɗaya bayan ɗaya shi yana nan ba a buga ba tukuna kuma za a buga shi insha Allah li yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ya ummuhumul aqra'u walau kanu gulaman lam yablugh al-hulum al-huluma li hadith Amr bin Salima yace kuma wanda dai zai yi limanci din nan fa har yanzu muna ƙara tabbatar maka shine wanda yafi kowa iya karatu ko da kuwa yaro ne karami wanda bai balaga ba ko da yaro ne dan karami ya zama shi iya kira'a yanzu ka auna manya duk baki ɗaya zai ga yaransu sun fi su iya karatu in aka ce za a toshe kofar maciya din nan ba gobe litinin ba gobe litinin ranar ma'aikata aka ce da sabbihi da walfajiri waɗannan dogaye dogayen nan duk wanda bai kawo su ba kaga dai karkashin izifi ɗaya ne ko to ba zai fita ofis ba aka je can aka toshe daidai hanya hanyar ojojen commercial duk manomi hanyar zaɓi duk manomi ba zai fita ba Allah ran na wasu gidajen a muciyan nan da yunwa za a kwana dan wani dai da ya kawo alfajiri sai dai a yanke shi tas sai dai a yanke shi ba zai iya kawo ta ba tabbat ya dama an ya zo ta bayyada yake cewa da bayyada abil habi wa tab tabban laka ya jahil Allah ya kiyaye to ya za ku tashi ku yi karatu idan kuna cewa mun buwaye ku waɗannan yaran naku ɗan mutsi mutsi wallahi sai sun fi fitinar ku saboda su san ba su san bid'a ba ko misala zarratin kana zuwa zaka kira sallah Allahu akbar sai ce zauna an dafa dankali a baka ka gama aiki ka gama aiki sam muryar ka ta mutu mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ka gyara tun masu ganin mutuncin kana da rai in waɗannan yan mutsi mutsi suka taso shikenan su dama sam ba su san wani abu bid'a ba in sa ganka kana za su iya maka duka shi yasa ka ga sahabbai su ba su san bid'a ba ibnu mas'udin ya zo ya ga wani mutum da carbi ya kwace ya rabka mishi ya make shi da kafa ya ce kun kawo bid'a ta zalunci kun fi sahabbai ilimi ne ya tsintsinka shi ya watsar da shi wannan magana tana nan a cikin littafin al-bid'a wan nahyu anha na ibnu waddah al-qurtubi da littafin taysirul aziz al-hamid a cikin lamba ainihin shafi na 103 a tsohon bugu ko kuma shafi na ainihin 84 83 zuwa 84 a wannan sabon bugu yanzu ba ruwan sun so ga bid'a yanzu nan sai su faɗa su to yanzu lallaba ka ake kana bid'a ana lallashin ka ka yi haƙuri ka bari kana ƙi ka yi haƙuri ka bari kana ƙi to nan gaba Allah zai kawo waɗanda ba abin da ya shafe su kofar masallaci za su tsaya tasbaha ka zo gegiya su ce fita fita ka ba mu guri dan bid'a yanzu lallaba ka ake saboda an an taso an san kai ne malami a anguwa amma haƙiƙa malanta an san ba malanta ba ce tsafi kuka yi ta yi da bokanci da sauransu to amma aka ɗan rirrufa tunda kun tuba to aje to amma bidi'o'in ku bar su kun ƙi wai ku kuna ga tunda kun daina dariƙa ai kun daina komai dariƙa ce kawai bid'a bid'o'i ba suna da yawa ba duk sai ka watsar da su sharrin bid'a yafi duk abin da kake tunanin sharri a musulunci in ba shirka ko kafirci ba to shine gashi wannan matsala ta wannan yaro shine albani ya kawo mana hadisin yace saboda hadisin amru dan salama amru dan salima annahum ya'ani qaumahu wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallama barin kawo mana kabiyar kissar a takaice saboda lokaci ya kure a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yaro amr dan salima shekarar shi bakwai a duniya wata riwaya ma ta ce shekarar shi shida sai ya zama uban shi shine mai anguwar anguwar su anguwar kuma tana hanyar shigowa madina ne to duk waɗanda suka taho za su je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tsaya a anguwar su amr din sai su ce muna son a kai mu wurin annabi sallallahu alaihi wasallama za mu musulunta baban shi ko da yake ba musulmi bane amma bai dauki matsala da zafi ba sai ya ce ga wannan yaro amru tafi ka raka su to yaro in aka je waɗannan mutane suka musulunta duk da shi ba musulmi bane iyayen shi ba musulmi